ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا عشرين دبيو قوة ذو الحجة يرمى ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da takwas ga watan shidda shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda a muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin minhajul muslim wannan shi ne karatunmu na nawa na takwas a cikin wannan littafi mai albarka muna cikin baban da yake bayanin cewa Allah subhanahu wata'ala shine mahaliccin wannan duniya malam ya kawo mu dalilai masu dama waɗanda suke nuna cewa lalle Allah subhanahu wata'ala shine mahaliccin duniya kuma in ba dan shi ba da wannan duniya babu ita Umaran ya ce, abu na uku daga cikin abubuwa waɗanda suke tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mahalicin duniya, shahadatul fitra, wato shaidar tsarki, shaidan halitta, albashariya tsarki na ɗan adam ko kuma halitta ta ɗan adam, as-salima. wadda take lafiyayya ɗabi'a ta bil'adama lafiyayya tana shaidan cewa ko da ba a gaya mai ba ko da malamai ba su yi bayani ba muna ganewa ko wannan shi ake ce ma fitra fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah halitta Allah ce wanda Allah ya halicci mutane akan ta Allah ya ce babu hurhurawa ko canzawa akan ta dalika ad-dinul qayyim walakin aktharun nasi la ya'lamun wa iqraruha da kuma tabbatar wata as-sarihu wanda yake mai bayyana wa qarara bi zalika da haka muna ganewa ko ma'ana fitra alitta mai kyawu ko dabi'a ko halin dan adam mai kyawu ta tabbatar da cewa lalle babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma babu wanda ya wannan duniya sai Allah fa inna kulla insanin mala yace domin kowane mutum lam tafsud fitratuhu wanda dabi'a shi bata baci ba halitta shi bata lalace ba ba zuwa ka sanya mai wani tunani ba yash'uru yana ji a cikin fi qararati nafsi a cikin kwanciyar zuciyar shi bi annahu da'if cewa lalle shi mai rauni ne ko ba haka ba duk dan adam yana ji garin shi cewa lalle shi mai rauni ne baya da karfi sai an kama mashi wa ajizun kuma ajizi ne gajiyayye ne kasashe ne baya iya komi sai an mashi sai an kama mashi duk dan adam yana ji garin shi haka kuma ya san da haka ko ba haka ba da haka ɗan adam ba komai yake makan shi dole wasu abubuwa sai ya sa an kama mashi ko ba haka ba ne akwai lokacin da za ka ɗebo ruwa ka kai makanka na wanka kai za ka ɗiba kai za ka kaiwa akwai lokacin da kuma za ka dakatar da wannan akwai lokacin da za ka wanke kayanka ka goge su ko lokacin da za ka dakatar da wannan to a lokacin da kake yi makanka ma wannan ka yi wankin ka yi guga akwai lokacin da sai ka nemi kuɗin omo ko sabulin da za ka yi wanki sai ka ce tsohuwa ko tsoho ne baka ko magajinka ko kananka ko wani abokinka da Allah ya taimaka maka kaga wannan dai yana nuna kai mai rauni ne sai an kama maka to akwai abubuwa da yawa suna nan in ba ka da lafiya ba za ka yi makanka magani ba sai an yi mai sai an maka saboda haka abubuwa suna nan da dama waɗanda suke tabbatar da cewa ɗan adam ya yarda ya san da cewa lalle shi mai rauni ne kuma gajiyayye ne dole sai an kama mashi amama zi sultanin shi ɗan adam mai rauni ne gajiyayye ne a gaban wanda yake da shugabanci wanda yake da mulki ghaniyin wanda yake ya wadatu daga kowa mai wadata ne cikakken wadata kawai wanda yake mai cikakken karfi shine Allah subhanahu wataala wa annahu kuma cewa lalle shi dan adam wanda ba a lalata shi ba aka canza mai ra'ayi ba khadi'un mai kaskantar da kai ne litasarrufatihi fi ga ainihi canje-canjen da Allah mahalicci yake yi a cikin shi ko ba haka ba canje-canjen da Allah yake yi dole da Adam ya sa hannu biyu ya karba ko ba haka ba yanzu wannan zahin da ake yi yanzu ga sha da tsayi ko wanda zai ci biyar raba shi ba zai ji wannan zahin ba ba ta iya dole sakamakon ya yi muna ganewa ko haka mutuwa in ta zo dole ka sa annubi ka karba ba yadda za ka yi muna ganewa ko kai da kanka ma ballantana wani naka kai da kanka mutuwa in ta zo ba yadda za ka sai ga mutum gaya gabanka yana iya kana ya yi kokari ya yi kaza don kai ya mutu ina baka sa abin da yake gani ba baka sa abin da yake yi ba ko kai ke cikin irin yanayin shi dole karba haka nan ba yadda za ka yi amma zai ga kana ta kokari ya sha ruwa ko ya sha warau ko ya ci abinci ina ba su shiga cikin cikin shi dole mutum ya karbi ikon Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ya ce kullun lahu qanituna kowa da kowa mai dukawa ne ga hukuncin Allah subhanahu wataala walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha duk wanda ke cikin sammai da wanda ke cikin kasai yana mika wuya ga hukuncin Allah subhanahu wataala ko yana so ko ba ya so musulmi yana so in abin ya zo da ma ya san babu makawa wanda ba musulmi bane za ta jin haushi ta damuwa yaya aka yi haka Allah ya kiyaye wa tadbirihi lahu sannan kuma yana dukawa yana mika wuya ga ainihi tafiyarwan Allah subhanahu wataala gare shi bi haithu yasruhu fi ghairi taraddudin ta yadda mutum zai daga murya shi magana ba tare da shakku ba annahu Allah cewa mai yin haka shine Allah rabbuhu kuma shine Allah mahaliccin shi wa rabbu kulli shay'in kuma shine mahaliccin dukkan komi gaba daya wa idza kanat hadhihi al malam yace idan wannan haƙiƙar ta zamanto wannan gaskiya ta zamanto musallamatan wadda aka yarda ce aka karbe ta aka mika wuya gare ta la yunkiruha babu wanda yake kin yarda da ita aw yumari fiha ko kuma babu wanda yake ja'in ja a cikin ta kullu dhi fitratin salima dukkan wanda yake da ali da dabi'a da halitta lafiyayya fa innahu umalan yace lalle yuzkar huna anan wurin za a faɗi ziyadatan ƙari بالتقرير أتكن تبتد واتوما كان القرآن الكريم أبن القرآن من جرما يكسن شيء ينتزئه ينتروش من اعترافات نعينه فرجي نيردع أكابر الوثنيين وما قمي shugabanni manya-manyan maguzawa manya-manyan arna sun shaida cewa lalle Allah shi ne malicinsu da hadhihi alhaqiqati game da wannan gaskiya na cewa babu wanda ya halicci duniya sai Allah subhanahu wataala allati hiya rububiyyatullah wace ita ce rububiyya ta Allah subhanahu wataala lil khalqi ga halitta gaba daya wa li kulli shay'in kai ga dukkan komai ma gaba daya qala Allah ta'ala Allah mai girma da daukaka ya ce wala in sa'altahum kuma lalle in ka tambayi arna waɗanda suke jayayya da kai suke jayayya da saƙon Allah da annabtar da Allah ya baka man khalaqa as-samawati wal arda wa ya halici sammai bakwai wa ya halici kasai bakwai la yaqulunna lalle cewa za su yi khalaqahunna al-azizul alim Allah mai yawan buwaya Allah mai yawan sani shine ya halice su amma kuma duk da haka nan suna jayayya da kai suna jayayya da sakon da ka zo musu da shi daga wurin Allah ba su yarda da kai annabi bane ba su yarda da kai manzo bane ba su yarda da wahayin da Allah ya saukar da shi gare ka ba alhali kuma kamata yayi wannan furci da suka yi ya sa su su yarda da manzancin annabi su yarda da sakon Allah da ya aiko shi ga manzon Allah sallallahu tunda sun yarda shi sama shi kasa babu wani Allah wanda ya halicci sama babu wani Allah wanda ya halicci ƙasa to me yasa ba za ku bauta mishi ba tsara ka za su wane ne kuma wanda ya hore rana da wata domin amfanin halitta shi la yaqulun Allah cewa da sai Allah ne karshen aya Allah ce fa anna yufaku to ya haka ya ka canza musu ra'ayi ya haka suka je suna bauta ma wanda bai halicci komai ba wanda sauro ba ya halitta kai ba sauro ba zurra kwayar dawa kai zarra kwayar zarra kiyar rana kwala ne ba sai ba sai halitta komi la yakhluquna sha'an Allah ya ce ba su iya halitta komi wa hum yukhlaqun su ne ake halitta ya ga suka je suna bautar su kuma to kaga wannan aya ma ita ma ta tabbatar da cewa lalle kowa da kowa ya yarda tunda kafirai ma waɗanda ba su yarda su bauta ma Allah ba sun yarda da cewa Allah shi ya halitta shi sama shi ya kasa to kaga ya magana ta kare wani wuri ma su da kansa Allah ya ce wala in sa'alta man khalaqahum in ka tambaye su wa ya halicce su su da kansu la yaqulunna Allah cewa za su yi Allah ne su da kansu ku da kuke jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuke jayayya da sakon Allah subhanahu wataala da kuke jayayya da addinin musulunci ba ku yarda ku bauta ma Allah shi kadai ba ku wa ya halicce ku la yaqulunna Allah cewa za su yi Allah ya halice su fa na yufakuna Allah ta'ala ya ce haka aka karkatar da ku ake dauke muku hankali ba shi dai kaga kabarin sun tabbatar sun yarda da cewa babu maliki sai Allah subhanahu wataala wa qala subhanahu wa ta'ala kuma Allah mai girma da daukaka yace qul man rabbus samawati sab ka tambayi su wane ne mahalicin sammai guda bakwai wa rabbul arshil azim kuma wane ne wanda yake mahalicin al'arshi babba Allah ce sa ya na lillah za su wa Allah ne Allah ya halice su kuma kayan Allah ne shi kaɗai bai da abokin tarayya wannan kaɗai daga cikin ayon alkur'ani ne malam ya kawo mana waɗanda suke tabbatar da cewa gabarai sun yarda da ba mai halitta sai Allah sun yarda da duniyar nan gaba ɗaya Allah ya halice ta wani wuri Allah ya ce wala in sa'alta man nazzala minas sama'i ma'an in ka tambayi su wane ne wanda ya saukar da ruwa daga sama me za su cewa ƙarshe Allah ya ce la yaqulunna Allah cewa za su yi Allah ne ko ba haka ba kaga babu wata magana ruwan sama waye saukar da su domin amfanin bayi Allah subhanahu wata'ala to da haka dai wannan shaida ce ta makiya Allah makiya annabi wanda su ma sun yarda da cewa Allah subhanahu wataala shine duniya shi ya halicci duniya shi ya halicci mutane da aljannu da mala'iku da sammai da kasai da komi da kowa Allah ne mahalicin su Laraba kuma suna cewa alhaqu ma shahidat bihi ala ada gaskiya ita ce wato abinda makiya suka shaida da ita dan makiyan gaskiya suka ce gaskiya ce to ya kaza ya tabbata gaskiya ne saurin ka yana su su wannan gaskiya din kenan Allah ya kiyaye amin to wannan dalili na uku kenan daga cikin dalilai waɗanda suke nuna cewa Allah subhanahu wataala shine mahaliccin duniya ɗabi'a mai kyau su ma kafirai da ɗabi'a su mai kyau ne ba wani dalili sun karanta ba ɗabi'a su ce wadda ba a canza musu ba da tura ta kai bango aka tambaye su wa ya halicci duniya sama da ƙasa da ruwan sama da rana da wata duk waye sai suke Allah ne ina bin ko ko bayani ni ba ni jin yana ai zuwa nake ta yi amma na haɗu kunama yau sai canza ya bada kuma ba ni zai ba nan ba ko kuma can ƙarshe Sunan ki ba ya zauwa nan ko? Na hudu, Mala ya ce tafarruduhu ta'ala, kadaituwan Allah subhanahu wa ta'ala bil mulki li kulli shay'in ga mulki da dukkan komai gaba daya. Kasancewa Allah ta'ala shi ya kadaita da mulkin duniya, komi da komi mulkin Allah ne, kayan Allah ne Allah yake da sarauta a kan shi. wa tasarrufuhul mutlaq da kuma wato caccanzawar da Allah subhanahu wata'ala yake na kai tsaye fi kulli shay'in a cikin komi wa tadbiruhu li kulli shay'in da kuma tahyirwa shi ga dukkan komi dalun ala rububiyyati da yana yin nuni akan rububiyya ta Allah subhanahu wata'ala izmala yace saboda min al musallami bihi yana daga cikin abinda aka mika wuya gare shi aka yadda da shi lada kafatil bashar a wurin dukkanin 'yan adam gaba ɗaya annal insana lalle mutum ka ghairihi kamar wani shi yake minal ka'inatil hayya daga ainihin halittu waɗanda suke rayayyu tsuntsaye da dabbobi da ƙwari da sauransu biyadal wujud nan za a shi ina zuba ko ezo ana zuba ina zuba mutane ruwa
Ina ne muke? yawwa min al-kainati al-hayya daga cikin halittu da suke rayayyu bi hadha al-wujud a cikin wannan saman duniya la yamliku ala al-haqiqati shay'a الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير wanda kuke bauta wanda ba Allah ba ba su iya mallakar daidai mi ismir wato shine mi shine dan abin dabino ba su iya mallaka ba ballantana dabinan ma balle abin da yake sama ga dabino ma'ana ita wannan duniyar da muke cikin ta gaba daya babu wanda yake da komi cikin ta komi na Allah ne ba abin da ka mallaka domin dalilin da yake nuna cewa baka mallaki komai ba haka ka zo duniya hannu biyu ko ba haka ba daga baya ka samu abubuwan komai baka zo da shi ba ka zo da dunkulallen hannuwa haka cewa an ka samu rike kayan ka za ka yi ba ka ba kowa ko tsohuwa sai dai ta yi haƙuri haka kai ma ka zo kamar yadda kowa ya zo ya tara to kai ma tara za ka kuma in ka tara rike kayan ka za ka sadaka ba ka da komi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an komi baka sani ba sai sannu sannu sannu sannu ko ba sai ka yi tambaya ba wasu abubuwan ka tambaya wasu ko ba sai ka yi tambaya yau da gobe wani mutum ma ba sai ka tambaya wane ne ba yau da gobe sai kaga ashe wane ne ashe alhaji wane ne ashe malam wane ne ashe mai matsayi wane ne sannan san wasu kuma da sai an gwada ma wannan shine wane wannan shine wane to da adam idan ya zo duniyar nan da shi da dabbobi da tsuntsaye da kwari gaba daya dukkan su babu wanda ya mallaki komi wannan abu ne da kowa yadda da shi bi dalilin annahu mala yace saboda dalilin cewa lalle shi dan adam ya khruju awwala ma ya khruju yana fitowa farkon abin da yake fitowa ila hadal wujudi ya zuwa wannan sararin na duniya ariyal jismi saboda ka dan adam yana zuwa ariyal jismi mai ainihi tubabban jiki babu komi kanshi hasirar ra'as kanshi babu hulla kama kware yake budaddan kai ke gare shi hafiyal qadamaini bai da takalmi ba ku wanda shigo duniya da takalmi ga babu shi don haka dan adam shi ma yake zuwa duniya wannan dalili ne da yake rija dan adam bai da komi abin da ya samu daga baya wa ya bashi Allah subhanahu wataala ya bashi wa yakhruju inda ma yakhruju kuma yana hitawa a wurin da yake hitawa minhu da gare shi mufariqan lahu yana mai rabuwa da wannan abun laysa ma'ahu shay'un ma'ana yana hita daga duniya zai rabu da da abin da ya samu kuma nan ka same shi kuma nan za ka bare shi ko ba haka ba abin da ka samu shi ke babu wani abu da za ka tafiya da shi wa alkafani shi likafani kawai shi ne naka likafani shi ne nawa na ɗan adam ne domin shi likafani asali cikin kuɗin mamaci ake saye shi yana cikin abin da ya halitta a taɓa cikin dukiyar mamaci a mai likafani da kuɗin marayun nan wanda ya bari nan marayu sai dai sai hakuri sai an sai likafani ciki kuma sai an biya kuɗin mai gina kabari da wanda yake binne kabari sai an biya ciki sa'annan sai an biya bashi da ciki sai an zartar da wasiya da ciki abinda ya saurari za a raba mawa magada ma wannan duk haƙƙi ne wanda ya rataye da mamaci da haka mutum zai hita daga cikin duniya babu komi da zai hita da shi sai mai sai likafani kawai bayan kadiba ka gani abinda ka tara gidaje motoci kamfanin nuka tsaba kuɗi tsadagen kuɗi dala na bin dala ka tara biliyan tahi ɗari biyar ma da ba za ka tsaye da ita ba nan ka same ta nan za ka barinta kadai abin da za ka taya da shi shi ne likafaninka zane wannan mai arha ba za su ma shadda mai tsada ba kwaratas a ce a lullube ka da ita wani ya ce wannan asara ce ka yi kuma asara ce saboda Allah bai ce a yi ba a wace aka yi amma da abu mai arha saboda ƙasa za a sa shi a ƙasa kuma za a sanya ka cikin ƙasa ba tare da inda za a sanya ka an shahi da suminti an sa karo ba ƙasa dai yadda ake arziki kowa ciki haka za a arzika da ƙasa su gara su kadangaru su kyankyasu kowa ya zo ya ibi raban shi yiwara bihi jasadu shi ne za a rufe jikin mutum da wannan likabari shi kadai ne mutum zai hita da shi cikin duniya fa kaifa idan yasihu an yuqal mala yace to ya ne kenan za a cewa innal insana malikun li shay'in ala alhaqiqa fi hadha alwujud cewa lalle mutum mai mallaka abu ne bisa ga hakika a cikin wannan sararin na duniya da ya mallaki komi da komi za a sa mai cikin kabarin ya taida abin shi to bai mallaki komi ba haka yazo duniya kuma haka za ya koma to shi yasa mai hankali shi ke amfani da abinda Allah ya bashi a wurin ya ce sha da shi da iyalin shi da shi da uwayen shi da shi da dangin shi da shi da makwabta da shi da abokan shi da shi da malaman shi da shi da almajiran shi ya rayu da wannan dukiya da Allah ba shi domin shi ne raban shi wannan ka tahi da ita lahira duk abin da ka bada dan Allah to ka tahi da shi lahira duk abin da kuma ka rike baka bada ba to ka bar shi duniya amma duk wanda kake shedan yake cewa kakka bada da ke abinka zai ma amfani bulbuli da karatun Qur'ani da kai da sauran abubuwa da neman ilimi bayan su wannan dukiyar ka ce da kake baka yi ma Allah ruwa da ita ba amma ba haka ba wala ce kawai mutum zai ma duniya kai tajiwa baka san ranar mutuwar ka ba daga mutum yana ma Allah subhanahu wataala wayo da dubara zakama wanda sai shekara-shekara ba kullum ake yin ta ba ita ma Allah dabara ita ma Allah azanci da wayo tun da ba wanda ya san adadin kudin shi saraka abinda ya gada ma shi zai bada ba wani kuma yana jin tsoron Allah zai kididdige duke shi gaba daya komi sai ya lissafo shi sai ya tuno shi sai ya hada shi cikin dukiya ya ga nawa ya kamata kuma ya bada saboda ya san Allah ya bashi kuma Allah ya ce ya bada kuma bai bada ba akwai magana ranar lahira domin da abinda ka aje na zakka baka bada ba an aje maka shi sai ranar alkiyama Allah ce ma ga can cikin wuta jahannama je ka dauko Da haka mai hankali shine wanda ya ce sha abin da ya saura ya aji saura kuma sai ya dan taimaka ba ka rikewa gaba dai ka rike Allah ta'ala bai ce gaba da dukiyar ka gaba dai ka zanna ba kada ba ko bai ce ka rike ta gaba dai ka hana kowa ba Allah subhanahu wata'ala ya ce ma wa kana baina zalika qawama yawa tsaka tsaki ne baka bada duka ba kuma baka hana duka ba Allah ya samu dace wa idza batala mala yace to idan ya lalace an yakuna al-insan cewa mutum ya kasance wa huwa ashrafu hadhihi al-kainat alhali shine mafi daukaka da darajar waɗannan halittun da ke rayuwa a cikin duniya ce mu malikun masu mallaka ko ba haka ba amma aran kalmar ne yake ta Allah ce kuma Allah ce na ara maku da zaman to mai mallaka abu ne kai ma amma dai mai mallaka na hakika wanda abun daina komawa ne wurin shi shine Allah to malai ce kenan wane ne mai mallaka wane ne wanda yake da abun Al-Maliku huwa Allah, mai mallaka shi ne Allah subhanahu wa ta'ala, mai kayan shi ne Allah, wahdahu shi kadai, ko wallahu wahdahu Allah shi kadai, wa biduni jadalin ba tare da jayayya ba kuma, ba wata rigima da za a yi. Cewa na Allah ne shi kadai kawai, wala shakka babu shakku, wala raiba babu kokonto a cikin wannan. Wa ma kila, abinda aka faɗa wa sullima kuma aka mika wuya gare shi fil milkiyati a cikin mallaka yuqalu ana fadin shi wa yusallamu kuma ana mika wuya gare shi kazalika kamar haka fi tasarruf a cikin caccanzawa wa tarbiyya da tafiyarwa li kulli shadin min shu'uni hadhihi alhaya da kowane al'amari daga cikin al'amuran wannan rayuwa din wala amrullah bala yace kuma na rantse da Allah idan kenan lahiya sifatun rububiyya lalle su ne siffofi na rububiyya na Allah subhanahu wata'ala alkhalq halitta arrizqu arziki almulku mulki at-tasarruf tattanzawa at-tarbiyyu tahyir wa yudabbiru al-amra wa qadiman mala yace kuma tunda dadewa قد سلمها أكابر الوثنيين guma guman maguzawa arna mushrikai sun mika wuya gare ta min abadatil asnam daga cikin masu bauta ma gumaka sajjala zalika alqur'anu alkarim alqur'ani ruwa su zubo damuna uwa albarka gajen ka tashi da sai ka ji wani iska mai daɗi na bugunka ka rasa yadda za ka kamanta shi ma da daɗin wani irin daɗi ne ya dace da wannan iskan da ake da sai bari Allah ya taimake ka kana bacci sai an ce ba ƙarfi sha da ta wuce iska na bugunka ta ko ina kana jin daɗi sakamakon mai sakamakon Allah ya saukar da arzikin ruwan sama ƙasa ta huce sai daɗi to wake ba ku wannan arzikin wal'ar kuma wake ba ku arzikin ƙasa arzikin da ke hitowa daga cikin ƙasa bayan mutane sun yi shuka bayan Allah ya saukar da ruwa akwai arziki da yawa da yake hitowa mata Allah kuma liyan amiku da ku da dabbobinku akwai su ce yawu da za su hitowa ba tare da kun shimka su ba shibka ce ta Allah kuma ku ci kuma dabbobi su ci kuma ga ta ka shibka ya kuwa ka shibka ɗan maka ka shibka wane ne duk abin da aka shibka ga damuna sai ka gadar da nan ya kai kaga kayan ciye-ciye ga damuna ga sunan barkatai amma rasa yadda za a yi da su to wake maku wannan amman yamliku sam'a ko ko ka ce masu wane ne wanda ya mallaki jinku kunnuwanku wala busara da idanunku da kunnuwanmu da idanunmu duka mallaka Allah ne shi yasa wanda Allah ya ga dama cikin mu sai sai sai jarrabe shi da kurumta wanda Allah ya ga dama cikin mu sai jarrabe shi da mi da makanta sai kwace mai idanun ba yadda za ka yi saboda mi kayan Allah ne da kuma Allah ya ga dama ya anshe maka wa man yukhrijul hayya min al mayyit ka tambaye su wane ne wanda yake fitar da raye daga matacce raye a nan wurin shine mai imani matacce shine kafiri kuma raye yana daukan wato a mai rai shine kaban misali tsuntsu kaga tsuntsu mai rai ne sai Allah ya hitar da matacce kwai daga cikin shi ai kwai matacce ne ko ba haka ba kuma daga nan shi wannan mataccen kwan kuma sai Allah ya hitar da rayi a cikin shi Allah kenan wa yukhrijul mayyita min al-hayy kuma wane ne wanda yake fitar da matacce daga mai rai wa man yudabbiru al-amra kuma ka ce masu wane ne wanda yake sauya al'amari wanda yake juya al'amari shani gaba daya daga safiya zuwa baccinmu wanda yake caccanza abubuwa wanda ka kwanta da wani abu sai ka ka tashi da wani ka tsara wani abu kawai sai kaga wani abu ya faru ka tsara daga awa kaza zuwa awa kaza ga abin da zaka yi sai Allah ya canza maka kana ta gudu kana sauri sai Allah ta'ala ya sa man motan ka ya kare kamanci kuma kana wurin da ba inda ake sai da mai ko kuma tun da sahili ba a hito ba ga wayan man nan da ake yi shikenan kaga duk program sai ya canza kai tsaye gida kake komawa kayo nisa da gida gaba kake na zaka samu mai ko kuma kana cikin tafiya sai mutai ya faci ko ba masu faci kusa kaga din lamari ya canza dole sai an yi facin nan ba yadda za a yi to Allah ta'ala shine wanda yake canza wannan lamarin ga tsarin ka kuma shi Allah ta'ala sai ya zo da tsarin shi kuma tsarin shi dole a bi shi to wane ne wanda yake canza al'amari wa yake sauya al'amari ba sa yaquluna Allah cewa za sai Allah ne da yake wannan Allah ke ba mu arziki daga sama, Allah ke ba mu arziki daga ƙasa. Allah subhanahu wataala shine wanda ya mallaki jin mu da idanunmu. Allah ne wanda yake fitar da raye daga matacce. Allah ne wanda yake fitar da matacce daga mai rai. Allah ne wanda yake sauya al'amari yake tafiyar da shi. Allah ya ce faqul afala tattaqun ka ce masu to dan me ba za ku ji tsoron Allah ba. Dan me ba za ku bi dokan Allah subhanahu wataala ba. taqwa shine mi tsoron Allah kuna ganewa ko al-khawf ma awrasa taqwa wa hazza ala mardati rabbi wa hajri al-ithmi wal athmi tsoron Allah shine wanda ya kai ka rike doka Allah kai aiki da ita abinda Allah ya ce kai kai abinda Allah ya ce ka bari ka bari shi ake ce mu tsoron Allah Allah ya ce to dan mi ba za ku ji tsoron Allah ba dan mi ba za ku bauta ma Allah shi kare ba ku bar bautar gumaka da kuke bauta ma ku bar biyayya ga wanda Allah bai ce ku bi shi ba dan me ba za ku yi ba dan me ba za ku ba Allah ku manzo Allah ba ba za ku ba alqur'ani ba ba za ku bi koyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba bazalikumullah Allah yace to wancanin ku fa shine Allah wancan din wanda kuka ce shike ba ku arziki daga sama da ƙasa shike maku kaza da kaza to shine Allah abin bauta na gaskiya wanda babu abin bauta in ba shi ba rabbukum kuma shi ya halice ku shi ya samo ku da babu ku alhaqu kuma shine mai gaskiya Allah shine mai gaskiya kuma annabin shi mai gaskiya sallallahu alaihi wasallama kuma littafin shi shine littafin gaskiya famada ba'da alhaqi me ke akwai bayan gaskiya kuma mana idan ba rike gaskiya ba me za a kuma inna qala duk wanda bai rike gaskiya ba to zai rike ƙarya yawwa duk wanda bai sharan masallaci ba to zai sharan kasuwa ta yi mai kyau ma in yaje na sharan kasuwa ma ka ba sai dai je sharan hilin orkes da hilin yadda ake arwa da bori wuraren banza wuraren da amma kasuwa ai in ya share kaga ba laifi ke akwai ba in ya share kuma wani mai shagon bakin shagon shi zai bayar dala biyar ko dala goma ko ba haka ba Allah ya sa mu dace to waɗannan dalilai guda hudu malam ya kawo su ne domin ya nuna mana kaɗan daga cikin dalilai ne waɗanda suke nuni akan cewa Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya duniya gaba ɗaya shine wanda ya samar da duniya shi yayi kowa shi yayi komi shi ke ba الأولين والآخرين ga mutanen farko da mutanen ƙarshe bana Allah subhanahu wataala shine mahalicin kowa da kowa kuma shine abin bauta na gaskiya na mutanen farko da kuma mutanen ƙarshe yu'minul muslimu malamin ce musulmi yana ba da gaskiya bi uluhiyatillahi ta'ala da uluhiyya ta Allah li jami'il awwalina wal akhirina ga dukkan mutanen warko da mutanen ƙarshe. Wa annahu la ilaha ghairuhu mumini yana mika wuya ga Allah cewa lalle babu wani abin bauta sai Allah. Wala ma'buda bi haqqin siwahu ba abin bauta bisa ga gaskiya da haƙƙi da cancanta sai shi Allah. Muna ganewa ko? Babu wanda ya cancanci yake da haƙƙi abauta mai sai Allah. Akwai abubuwan da ake bauta, amma ba da haƙi ba. Ana bautan mutane ba da haƙi ba. Saboda mutum ɗan uwan halitta ka ne. Da abin da ka gaya maka, to bisa ga haƙiƙa Allah ya maka ba shi ba. Uballantana gumaka, waɗanda ba abin da suka ma kai ka musu ma. Kai ke tsaronsu, kai ke shafe su in sun yi ƙura in sun yi dauɗa. kai ke soya masu wuri ko ba haka ba kaga kai ke masu ashe su ya kamata su bauta maka yin wani abu ne ma amma duk ka ƙara wahala ga mutum kuma ka zo ka duka mashi duk ka ƙare wahala gaba daya bai iya komi sai ka mai kuma ka koma kana roƙon shi ya kamata wata rana an ka zo ka iske ya sauya daga nan ya koma can wurin to inda yake nan tun ba ya ka ba tun ba ya babanka ba nan yake kuma ba zai iya canza ma kan shuri ba yana na yana ta kallon ka da kai haka yake kyau za kyauta idanun tsatsai suke kamar mara gaskiya kuma ce shi za ka bauta ma ya kamata ya yi sa'an nan in ka gashi da shi ɗauke shi kake ka yadda ka yi mai ka sake wani bai sai hana kan shi ba shi yasa wasu suke hushi wasu wanda Allah ya sa suna da rabo sai su yi hushi da shi wasu za su mai wada su ce in ka ƙara yarda aka ɗauke ka daga nan wurin baka hana kanka ba ni ka rubuta in ka zo kuma sai ka iske an ɗauke ka ce to shi kenan na bari ba haka aka yi zamanin sahabai ba farkon musulunci ba gunki ne kullum yaran suka zo sai su ɗauke shi da suka musulunta sai su ɗauke su kai cikin kwandon shara ubansa in ya zo sai ta faɗa sai je ya ɗauko shi ya maido shi da ya gaje ce kai in baka kare kare kanka daga waɗannan yaran ba na kare bauta ba in na kare ganin ka cikin kwandon shara ba shi ke da ya zo ya suke yake to shi kenan ashe kai ba Allah gaskiya bane kai magana ma da nake baka shi na shi yace to daga yau ashhadu an la ilaha illallah na tabbatar da cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wata'ala to da haka kenan ana bauta ma wani Allah amma ba bisa ga haƙi ba ba bisa ga cancanta ba wanda yake da haƙi na cancanta shine Allah subhanahu wata'ala shi yasa ake cewa la ma'budu bi haqqin illa huwa la ma'budu bi haqqin wa la ma'budu haqqun babu abin bauta bisa ga cancanta da haƙi sai Allah subhanahu wata'ala kuma Allah shi ya kawo ka duniyar nan wata tara ko takwas ko bakwai ko shidda kai cikin cikin mahaifiyarka kana ta ma duka Allah ke daukar ɗawainiyarka ka shigo duniya Allah na ɗauke da ɗawainiyarka kaga yana da haƙƙi domin shi ya kawo ka da ba kadan kaga yana da hakkin ya ce to ka bi doka ta ka bi saboda shi ya kawo ka in ka zan butulu kuma to da kai da Allah akwai wani wata magana kenan da ba akwai butulci ko ba haka ba dan adam zaka gani ya doki dan adam dan uwan shi ya kai wani wuri dan ya ci abinci amma wata rana sai ka je na ce ma wanda ya kawo shi mutunan ba za shi inda daɗi za ku shi. To haka harkar siyasa, ta harkoki gaba ɗaya, duk ɗan adam dole sai wani ya dama mashi. To duk wanda ya dama ma, kakka yarda ka zaman ɗa da mantuwa shege. Kakka zama shege. Ka zama halattaccen ɗa. Yawwa, ka zan tuna alherin da aka maka. Manzo Allah ya ce, Husnul adi min al-iman. tuna a baya da aka ma ka zanki tun da cewa wane ya maka alheri yana daga cikin imani da Allah alama ce ta imani da Allah to wanda wanda ka gani to yayi zama baya da yayi zama yana son yana taka maka ma kama mashi to an kama mashi to kakka yarda ka bance wannan wanda ya kama maka Allah ya maka amma waye sanadiya wannan muna ganewa ko to saboda haka da abinda dan adam zai maka Allah subhanahu wataala shine yace ya maka yawa zaka yi godiya gare shi amma ba zaka bauta mai ba zaka yi kokarin kai ma ka rama mashi wata rana ba butulce ya kamata ka mashi ba ka butulce mashi mawaki na cewa wa allimuhu rimayata kullu yawmin balam mashtadda sa'iduhu ramani ina koya mai halbi kullum kullum sai na koya mai halbi sai da marice ina shiga daji ina koya mai halbi lokacin da ya iya halbi bai mace ya halbo ne sai ya halbo ne kaji radda kai ya halbi yakin abin da ake gwada ma ka halba kai sai ka halbi wanda ya koya ma halbi ya kaga abu ne ba kama wani sarki ne da ya sa wani magini ya gina mai gida mai kyau radda aka bude gidan maginin ya ta da mutane an ta ana ta gudun ana ta gudun ɗakuna ana ta gudun girin da aka sai da aka kai ƙarshe don zama gidaje irin na dane na duwatsu kuma benaye sai da aka je can ƙarshe maginin na gudun dibi ƙasa haka kawai sai sarki ya ce a tilla mai shi ƙasa kawai Mala yace wa zalika lil adillati naqliya waɗannan kuma maganar da nayi saboda dalili wanda yake na cirowa dalilin alqur'ani da sunna kenan wala qaliyati da kuma dalili na hankali attaliya waɗanda suke za su zo waɗannan dalilan ma'ana dalilai na alqur'ani da sunna da dalilai na hankali sun shiryar da mu cewa babu wanda yake da haƙƙi a bauta mai sai Allah wa hidayatillahi ta'ala lahu kuma saboda shiriyan Allah ta'ala ga musulmi da ya yi mashi ƙabla kulli shay'in gabanin dukkan komi. Mana kayan komi Allah ta'ala ya shirya da kai, ina da yana sabila, imma shakiran wa imma kafura, Allah ce lalle mu mu muka nuna ma ɗan adam hanyar da za a yi, to ko da ya zamanto mai godiya ko ya zamanto mai butulci ga Allah. Wa da yana najidan, to kulil haqqu min rabbikum, wa man sha falyumin wa man sha falyakfur saboda haka Allah subhanahu wataala ya shiryar da kai kafin duk wani dalili na hankali kafin wani dalili ma na alqur'ani da sunna Allah ya shiryar da kai ya sama shiriya cikin zuciyarka id saboda man yahdihillahu fa huwal muhtaki domin duk wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi to shine shiryayye wa man yudlil fala hadiya la wanda Allah ya batar da shi kuma to babu wanda yake mai shiryarwa gare shi Allah ya kara mana shiriya Allah ya kiyaye mu daga bata Allah ya kara mana imani Allah ya kara sanya mu cikin waɗanda suke kadaita shi da bauta Allah subhanahu wataala ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci na'am Allah ko ya halitta mutum ya sa dole na ado a dan neman tsari ko kuma ya sa shi ruwa ya addu'a sha
wai ko ya halitta mutum ya sa zobe na azurfa don neman tsari a ana sanya shi ne don kwalliya don ado da don neman tsari ba zobe ana yin shi ne saboda kwalliya da ado kawai ka sa zobe na azurfa don ka yi ado ga hannunka kiwa ba dole ba ne in kana so ka in ba ka so ka bai haka musulmi ne me kai magana wani tsari tsari kana da ayatul kursi kana da kula'uzai kana da addu'o'in da manzo Allah ya koyar su ne tsari sun ishe ka in ba su ishe ka ba to ba abin da zai isa ka kuma in dai ba su tsare ka ba to ba abin da zai tsare ka kuma ko kuma mutum ya abin nan ya sa ya cikin ruwa ya shanya ruwan ka sha ruwan azurfa da Allah ya baka lafiya ko da Allah ya tsare ka in ma wani abu za ka yi ka toba ayatul kursi ko ka toba suratul fatiha ko kula uzai ko sa'adoyi na annabi sallallahu alaihi wasallam ka toba cikin ruwa ka sha ko ka karanta ya ishe ka Allah ya samu dace. Na'am.
sai wannan yake tambaya dangance da aksidan aksidan ne wani yayi to sai kashe sama ga mutum ɗaya mutane ne da ya kashe wurin yin kafara kafara guda zaye ko ko kowane mutum sai ya mishi kafara shi Mutum ne ya aksidan ya kashe mutane da dama. To wai waɗannan mutane da dama da ya kashe duk sai ya musu kafara wajen mutum ɗari ko?
a sama ga mutum ɗaya A sama ga mutum ɗaya. Kafara ɗaya zaye. dai zaye ba abin nan ba ko malaman da suka ce kowa sai ya mai kafara shi amma dai dalilin su bai da kafi guda ɗaya in an yi ya isa azumin wata biyu mutum zai shi ke na'am sai wata baiwa Allah take tambaya miji- miji ne ke gare ta to sai ya samu kariyar tattalin arziki tun nan da shekara bakwai da ba wata uku to ya sai ya barta da ɗiya babu dalilin shi kuma babu aiki ba ma san da yadda yake ba to shine take tambaya yanzu ya ne za ta ta kashe alma
mijinta ya samu tattalin kai kariya tattalin arziki ya bar gari ya bar gari shekara bakwai ba wata uku yau to kuma ya barta da ɗiya kuma babu labarin shi to shine take so wai yanzu ya ne za ta ta kashe alma wurin alkali za ta a mace ce miji ya samu kare tattalin arziki ba aiki komi ya tsaya sai ya bar gari ta ya ta nema kuma shekara bakwai ya barta da yara ba a san ma inda yake ba ko ya za ta kashe auren wurin alkali za ta ko kuma ta yi ma iyayenta magana zan da a yi magana wani kawo wani ɗan zuwa samu ya da sura ta wani alkali da alkali bayani ke san wani da zai kuma ga ya kamata na rabe kamata da ba shi da ba amma dai da farko da na a kawo karshen wannan matsala ba ta kashe ba tana da magabata ba shi ma yana da magabata su ya kamata su shigo cikin alamar yi ruwa su yi tsaki in za ta zanna to ta zanna in ba za ta zanna ba kuma shikenan sai a tura wurin alkali alkali shi ke ganin irin waɗannan matsalolin ya sanya za ya magance su Allah ya sa mu dace amin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار amin ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم amin وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم amin Allah ka ba mu damuna mai albarka ka Amin.
ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ka raba mana asiri duniya da lahira Allah ka ma- ka magance mana duk matsalolin mu ya Allah amin Allah ka baka son mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali muna da bukatu da dama na alkhairi da muka sa gaba Allah ka samu same su ya Allah Amin.
Allah ka biya mana su ya Allah Amin.
Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu ya Allah amin Allah garin nan namu ka kawo mai alkhairi ya Allah amin Allah ka kawo maganin nan namu alkhairi ya Allah garin nan namu na maraɗi Allah ka maido mai alkhairin da aka saba da shi shekarun baya Allah abubuwan da suka kwanta Allah ka tado su ya Allah waɗanda suka mutu Allah ka raya su ya Allah waɗanda babu su Allah ka kawo su garin nan namu amin da sauran jihohin ƙasar mu gaba ɗaya ya Allah ka raba mu da talauci ka raba mu da yunwa ka raba mu da zaman banza ya Allah Allah ka kara mana imani ya Allah Allah ka kara ma musulunci girma da ɗaukaka Allah ka kara ma kafirci rushewa da wacewa ya Allah amin marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara musu lafiya amin mariga ya Allah ka ji kansu da gafara da rama Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gidan aljanna amin ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا آمين.
اللهم انا نسالك موجبات رحمتك آمين.
وعزائم مغفرتك وسلامه من كل اثم والغنيمة في كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين